bayan rasuwarsa sai muka ga mutane sun kashi sun koma kashi-kashi akwai wanda ke la'antar shi suna tsine mashi suna cewa babu yafe mashi akwai waɗanda ke yaban shi akwai waɗanda ke tausaya mashi su ce ya yi zalunci amma sun yafe akwai waɗanda ke cewa shi da kan shi ne wannan sai ya ba mu darasi farkon darasi cewa mutane ba su san mutum saboda shi karan kanshi kama dan kana da kama mai kyau mutane su soka dan kai dan gidan wane ne mutane su soka kuma su ci gaba akan sanka wai dan saboda kai kana da ilimi mutane su soka wai saboda kana da addini mutane suna son mutum ne saboda ayyukan da yake yi in ka aikata ma mutane alkhairi za su soka kuma za su yabe ka in ka aikata ma mutane sharri mutane za su ƙika kuma za su rinka la'antarka kenan ya kamata wannan rasuwa ta wannan tsohon shugaba ta zama darasi gare mu gaba daya da kuma darasi ga waɗanda suke mallakan mutane ko aka dangana masu wani abu na shugabanci in aka ce shugabanci ba sai shugabancin ƙasa kaɗai ba mu faɗa ɗin nan ya wajibi ne ka yanki da shi ko ne gurin aka azaba ka gaba gari ka ana buƙatar ka sifantu da wannan sifofin ba wai al'umma gaba ɗaya ba wannan yana daga cikin darussa cewa mutane suna kokowar su zama shugabanni amma in ya zama da kasu gabanci yana karewa da haka a nan duniya kenan ka tafi ana tsine maka sannan la'alla ba za ka iya kubuta ba gaban don Allah ina amfanin ɗan jin daɗi wanda za ka yi a nan duniya kana ɗan burge mutane a ƙarshe ka ƙare da tsinuwa a ƙarshe ka ƙare ka tsaya gaban Allah kuma ya yi wa za ka samu abinda kake tunanin za ka samu na alkhairi ba kamar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shugabanci shari'ar musulunci ba ta bar shi haka ba kowa ya yi abin da ya ga dama wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba a'a akwai abu zar sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace kaga shugabancin nan abu zar amana ce fa kai kuma kana da rauni kuma in aka je tashin alkiyama abun kunya ne abun cizon hannu ne gaba ga Allah madaukakin sarki annabi ya ce ma Abu Dharr ina abinda nake so ga kaina ina san shi gare ka Abu Dharr dan haka nasiha ta gare ka kakka yarda ka shugabanci mutum biyu kakka yarda a ɗauki dukiyar maraya a baka a ce ka shugabanci dukiyar maraya wannan abokan rufa annabi ne ya yabe shi yabo wanda bai yabi wani irin shi ba annabi ya ce abokan da wajen gaskiya duniya ba ta ɗauki wani mutum ba ƙasa ta ɗauki wani bawan Allah sama ba ta yi wa wani mutum innuwa ba wanda yake gaskiya a gona gaskiya babban cikin al'umma in ka ce hada annabi sai a ce maka a ta kaka aka fidda annabi hada takhsisun am ake ce mashi annabi ya ce bai ga mutum da ya shi ba amma annabi ya ce kai hankali da shugabanci abinda kuka ga mutanen da suke gudu kan shi wallahi mugun abu ne saboda sai ya zama abun kunya ranar tashin alkiyama kuma da wahala mutum ya iya kubuta kenan akwai ababe wanda shari'a ta aji wanda da su muke tafiyar da mulkin al'umma akwai ilimi mutum saboda yana da kuɗi kawai ba a zuwa a aje shi ya mulki ya shugabanci mutane mutum saboda yana da dangane mai kyau dan gidan wani ne ba a kawo shi a jirga wa mutane ya yi musu abin da ya gada mutum dan yana da kyan kama ba a zuwa a aje shi shugabanci mutane dan yana cikin al'umma kaza ba a daukar shi a azaye su kamar mutane sai yana da ilimi ilimi ba wai ilimi na addini kawai ba ba wai ilimi na duniya kawai ba ka ba tare da yayi abin da zai ci karo da abin da mutane suke so ba kakka gani ka zama shugaba ga mutane umarnin ka kadai ake jira to ai karfi ga hannunmu yake a sai ka rinka zuwa da wasu abubuwa wanda suna cin karo da abin da mutane ke so to duk shugaba wanda zai dauki wannan hanya wallahi ba zai ci nasara ba a nan duniya ba zai ci nasara a lahira ba a nan duniya mutane suna tsammanin wai aka ce juyin mulki shine a zo a kauda ka a kawo wani akwai inqilabul qulub mutane su juye da suna son ka su koma suna kin ka da suna maka addu'a su koma suna addu'a akan ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace khairu a'immatikum fiyayyan shuwa gabaninku sune wanda kuke son su suke son kuna masu addu'a suna maku addu'a mafi sharrin shuwa gabaninku wanda kuke kinsu suna kinku kuna tsine masu suna tsine ba to juyi mulki na zakata wallahi ya fi zama wa mugun abubuwan a kusan da kai mutane da abin da za su zama ba su san shi to haka zai ƙarshen su zai kare annabi komi yake koya annabin nan ba zuwa ya kawai ya koya maka sallah ba ko ya koya maka yadda za ka zaka ko a'a annabi yana koya maka yadda za ka yadda al'amurra da shugabancin al'umma ka'aba annabi ya gani ba daidai yadda take ba annabi ya ce wannan ka'aba din ba akan yadda annabi ibrahim ya barka take ba amma yake ce ma aisha matar shi mutanen ki ba su dade da musulunta ba shekaran jiya suna nan suna yi ma gumaka sujada ita kuma ka'aban nan sun dade suna girmama ta in suka ga na na rusa ta wasu ridda sai su bar musulunci bi ba ka'aba annabi ya barta ba akan asasi ba saboda me dan kan ya zo da abin da mutane ba su so kuma su tashi da wata fitina ya zama na ayi haifar da abin da ya tabanna ne abdullahi ibn ubay ibn salul munafiki ne an taba zuwa yaki sojojin annabi suna 900 ya dawo da 300 dai uku na sojoji na annabi ce annabi yana kashe wanda ke tare da shi ba ruwansu ba su san munaficin abdullahi ibn ubay ibn salul ba ba mu san bannan da yake shirkawa ba a'a su dai suna ganin gungun waɗanda ke tare da annabi kawai da sun ga an kashe guda cewa da sai annabi duk wanda ya rafa shi kashe shi to don haka yana daga kuskure na siyasa mutum ya rinka zuwa da abin da zai ci karo da abin da mutane suke so yana ganin yana da ƙarfi a ba da ƙarfi ba ne don haka lokacin da uwa ta ɗaya daga cikin shugabanni ta ga yadda mutane ke hawan juna ƙofar wani malami ta ce maɗanta shugaba ne ta ce ka ga mulki jiniya ka mallaki zukatan mutane kenan juyin mulki wanda ya fi komi ɗaci shi ne juyawa zukatan mutane don haka dubbe hankali cikin shugabanni yana nisan da ire-iren waɗannan ababe ko mace ce a yi mata saki na zuciya ya fi zama bala'i gare ta a ce na saki na kan gidan in aka rabu da ita aka ce tafi gidan ku za ta je ta auri wani amma ya zama da darajar ki ta faɗi daga zuciyar mijinki bai san bai kallon ki da daraja dan biya ake zanna da ke wannan shi ne ake ce masa bala'ul alifi ya fi zamowa bala'i akan addu'a suna muku kuna son su suna son ku sharrin su kuma wanda za su fanfaro wani abin da zai zuwa ya cutar da ku a rayuwarku ku koma kuna tsine musu ba sai an ce an kauda ka ba ba sai an kashe ka ba ka yi gudun ka shiga ƙarƙashin addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce wa Allahumma man waliya min amri ummati farafuk alaihim farfuk alaihim ko fa ashfaq alaihim fashfuk alaihim sai annabi ce wa man waliya min amri ummati fashaqqa alaihim fashfuk alaihim duk wanda ya ɗauki shugabancin mutane sannan ya sa su cikin mawuyacin hali Allah kai ma ka sa su cikin mawuyacin hali mugun abin ka shiga ƙarƙashin mummunan addu'a ta annabi ya ji a zo a ce an kauna ka za a iya barin ka kai abin da ka gada amma ka shiga cikin mummunan addu'a ta annabi ba ƙaramin mugun abu ne gare ka ba don haka ilimi shi ne ke sa ka sanya ya za ka yi ka san inda za ka ajiye abu ba wai abin da na ce ɗin nan daidai ne ba a ina za ka ake yaushe za ka ake shi abu mai kyau ana iya ajiye shi lokacin da bai kamata ba ko a ajiye shi wurin da bai kamata ba ko a zuba shi ga mutanen da bai kamata ba ko a kawo shi ta hanyar da bai kamata ba dukkan wannan in ya samu sai an samu tangarda ko da kuma abin shari'a ne ko da alƙur'ani ya umarni da abin in aka kawo shi cikin zamani na kuskure aka kawo shi wuri a kuskure aka kawo shi akan mutane a kuskure aka sanyo shi da zano na kuskure to sai an samu bayan da ake so ba kenan ilimi ɗaya ne daga cikin ababen da ake shugabantar mutane da shi ilimi na yadda za a shugabantar nasu shine mafi muhimmanci sannan amana dole shugaba ya zama amini za ka ga wata yarinya wadda aka aiko zamanin annabi Musa ta kira shi ce ma babanta ta yi ka sa shi ya mama aiki mana inna khayra man istajarta qawiyun amin wanda za ka sa wa ya shugabanci ya yi maka aiki hatta aiki in ana magana ba ana magana shugabancin kasa ba ne ko a baka wani matsayi duk abin da kasa za ka shugabanci al'umma shugabanci ne ko tebur aka azabaka dole ka kiyaye irin wannan ababen dan aiki za a ɗaukan mutum ta ce inna khaira man istajarta qawiyul amin wanda mai amana wanda ba zai dan kasa ta yanzu ka wanda da muke dauka wajen aiki ba mu kula da waɗannan ababa sai ka dauki barawo sai ka dauki munafiki sai ka dauki maciyi amana sai daga baya kuma sai a koma ana rigima amana ita za ta hana ka zalunci al'umma saboda ka san Allah yana kallon ka amana ita za ta hana ka ɗauki wani aiki ka san akwai wanda ya cancanta ka ɗauka ka ba wanda bai cancanta ba sai ka zama kana da amana waɗanda za ka sawa ƙarƙashinka sai ya zama suna da amana ba za su zalunci mutane ba ba za su cima mutane mutunci ba ba za su ha'inci al'umma ba amma in ya zama da kai amini kana da amana kana son mutane kana da adalci amma sai baka kula wajen waɗanda kake tura mutane ba daga ka tura musu maha'inci sai ka tura masu wanda zai zuwa yana yi musu magana yana haddada su yana nuna ya isa ka babbayi na ku to ire-iren waɗannan kai ba kake cewa ka kubuta daga abin da wanda ka sallata mu mutane suka yi hajjar ibn yusuf duk bannan da yayi in aka tashi cewa ake shugabanci na banu umayya lokaci ba su suka yi wajen da aka kashe ba su suka kashe shi ba Abdulmalik ibn Marwan da labari ya kai mashi da ya rubuto ma Hajjaj ibn Yusuf sako yana karantawa yana zuba idan wanda ke nuna duk abin da suke yi ba suke yi ba amma ai kai kasa su lokacin da zaka zaba me yasa baka zabe su irin yadda shari'a take ka zaba ba sannan ana tafiyar da mulki da ƙarfi ƙarfi kuma adam akwai ƙarfin jiki wanda Allah ya sifanta wani daga cikin shugabanni cewa Allah ya sa shi shugaba ne saboda Allah ya mai ƙari wa zadahu fil ilmi basatan fil ilmi wal jism Allah ya ba su shi ƙarfin jiki ya basatan fil ilmi wal jism Allah ya ba shi ƙarfin jiki Allah ya ba shi ilmi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ba shi tsinkayen nesa abin da zai zo nan gaba ya san cewa ƙarfi a ƙarshe zai fita daga ƙarfi na dantse da ƙarfi na harbi lokacin da Allah ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl tuhibbuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati sai annabi ya ce al quwwatu ar-rabbi usjud imani sujada wallahi ya sujada hakka rinka tasbihi gare shi dan in kace ba za ka yi ba kawai zai halaka ka kenan kalbi yana nan wajen harbi annabi ya ce al-quwwatu rabb dole shugabanci ana tafiyar da shi ne lokacin da za a tanadi waɗanda in aka ce a yi abu za su iya zartar da shi in abin da gaskiya ne fa kenan akwai soji wanda za su kare shi gaba akwai soji wanda za su kare ƙasa akwai soji wanda za su yi abin da ya kamata su yi sannan akwai polis wanda in ya zama da wani ya saba ma abin da yake doka ne in dokar ta gaskiya ce su za su zuwa zartar da hukunci da mulki bai tafiya sai da wannan ilimi amana ƙarfi sannan ya zama da mutum ya san yaya za a yi siyasar mutane to in ba haka ba zai zama an rika tafiyar da al'amuran mutane ba daidai ba a iya kawo ababen da mutane ba su so a kuma ce tilas sai an yi sai ya zama da an samu juyin mulki kamar yadda muka faɗa na suka ta da suna son ka su koma ba san ka shiga cikin addu'a ta ma'aiki kuma sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce duk wanda ya shugabanci al'umma ta sannan ya tsananta masu ya Allah ka tsananta mashi kan ya kare lafiya duk wanda kuma ya shugabanci al'umma sannan ya tausaya masu ya kalli abin da suke so yayi Allah madaukakin sarki ka tausaya mashi shi ba wannan shugabanci da mutane ke gudu bayan shi wallahi bala'i ne bala'i ne bala'i ne bala'i ne ina amfanin ka mutu ana ce ne maka ina amfanin ka mutu mutane suna maka mummunan addu'a ina amfanin ka ji daɗi na shekara jijjiyar ka baka wuce ɗari ba in ka kai shekara tamanin to abinci ma ba duka kake jin daɗin shi ba sannan to da kalimar hayaki wa man ya'ish zamani na haulan la'aba da kai tsani ya ce rayuwa da ta ishe wa manya ishi zamani na haulan la'aba da kai tsani to a ce ka ji daɗi shekara ɗari kaɗai wallahi annabi ya ce in aka koma ka cikin wutar jahannama aka ɗago ka aka ce ka taɓa jin daɗi a wannan duniya wallahi za ka dawwama a cikin wutar jahannama din da ba za ka fito ba wutar dadin da za ka je a nan duniya ka je ka tarda azaba wadda take ta har abada mai hankali ba zai kutsa kanshi cikin irin waɗannan ababa ba don haka dai abin da ke da kwai jama'a mutum mai hankali shi ne wanda zai ga abin da ya faru ga wani ɗan uwanci ya wa'azku da abin da ya faru ba ka ga wani abu ya faru da ɗan'uwanka ba kai ka ci gaba ko kuma da ba kai ka ɗaukan ma al'umma irin abin da yake sharri ne gare su tsanantawa ne gare su yi masu abin da bai kamata ba ne mutane kai ayyukan ka suke kallo ba ka da wata kama mutane wanda za su so ka dan gida ba ka da wani matsayi wanda mutane ka za su so ka dan shi a mutane ka kyauta za musu ko ba kyauta musu ba ka kyauta za musu so ka jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilayha an halicci zukata Allah ya yi su akan san da yake da masu wa burbun man asa'a Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina